بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم نزوري da muke a cikin littafin irshadu ulil basair dinan lifikihi bi aqrabi turki wa aisar al-asbabi littafi wallafar al-sheikh al-allama abdurrahman ibn nasir sa'di rahimahullah wanda muke karantawa irin wannan hantsi na asabat yau muna 21 ga watan shawwal alif da 446 wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan afrilu 2025 miladiya kuma shi ne majalisunmu na farko bayan mun dawo daga azumin watan ramalana insha Allah ta'ala za mu ɗora a cikin babin sahau da malam ya kawo ƙarƙashin wannan babi muna magana akan wadda ya manta wadda ya bar rukuni ko? وإن ذكر المتروك بعد السلام وكتركه قبله على الصحيح وعلى المذهب كترك ركعة كاملة ويأتي بركعة كاملة إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو جلوسا له فيأتي به وعليه السجود في هذه الصور كلها وهذا تفصيل القول في ترك الأركان آه muna magana akan wanda yake sallah sai ya bar rukuni daga cikin rukunan sallah misali kamar a ce ya bar sujjada a bai tashi tunawa da ita ba sai bayan ya tsaya malam ya kama na cewa akwai fahimta da take nuna cewa zai dawo zuwa ga abin da ya bari na sujada na rukuni a duk halin da yake ciki a wannan raka'a ta gaba lura da cewa wannan raka'a ta gaba ita ba za a irga ta a matsayin komai ba akwai kuma fahimta ta cewa idan ya riga ya kulla raka'a ta gaba ita wannan fahimta ta farko cewa zai dawo a duk halin da yake ciki a raka'a ta gaba tana cewa sai dai idan har sai da ya je irin halin da ya samu matsala to a nan ba bukatar dawowa tun da ya je gurin sai ya zama raka'ar da ya yi ɗin ta gaban batta da amfani zai gyara wacce ɗin ce ta baya akwai kuma fahimta irin tamu ta malikiya cewa zai dawo matuƙar bai ƙulla raka'a ta gaba ba in ya riga ya ƙulla raka'a ta gaba ta hanyar yin ruku'u to ba zai dawo ba in ya so sai mai da ita gurbin waccan da aka rasa sujada sai ya zama wannan ta mai gurbinta waccar kuma ya jefar da ita ma'anan a to shine malam yace wa alal madhhabi la yarji'u ba'da shuru'i fil qira'ati a mazhabar hanbaliya ba zai dawo ba da zaran ma ya fara karatu na raka'a ta gaba bal taqumu hadhihi ar-raka'atu maqama ar-raka'ati al-matruk minha ar-rukn kawai wannan raka'ar da yanzu ya fara mata qira'a za ta tsaya matsayin waccan raka'ar da ya bar mata wannan rukuni kamar na sujada wa tanubu manabaha za ta zauna a gurbinta wata tilkar raka'a wa alaihi sujudu lissahu fi hadhihi suwar sai waccan raka'a idan ita kuma ta zama wofantacciya kamar babu ita kuma duka a waɗannan surorin kowace ya ɗauka kowace ta farko ya ɗauka sura ta farko cewa ba zai cewa zai dawo ko kuma bai dawo ba zai ci gaba diddai akwai ƙari da ya yi a cikin sallah da haka zai sujjada sai ya ce wa in zakar almatruka ba'da salami idan ya tuna da abin da ya jefa din abin da ya bari din bayan ya riga da ya yi sallama, fakatar kihi ƙablahu, to tamkar wato ya bar shi ne kafin ya yi sallama. Ha, haka ne? Alas sahih, wa'alal mazhabi ka tarki raka'atin kamila, wato idan ya bar shi bayan ya yi sallama, to hukuncinsa kamar a abinan idan ya tuna shi bayan ya yi sallama to kamar ya tuna shi ne kafin ya yi sallama abinda za a bukata shi ne ya je gurin ya yi abu sai ya maimaita abin da ya biyo bayan wannan abu alas sahi malam ya ce a bisa zance mai inganci ishara ce zuwa ga akwai saɓani kenan walal mazhabi amma akan yadda mazhaba take ka tarki raka'atin kamila inda ya riga ya yi sallama to kawai kamar ya bar cikakkiyar raka'a ce kaga kenan in yayi sallama kenan a mazhaba miƙewa zai yi raka'a guda sai ya sujada sai ya sujada miƙewa zai an gane bambancin yawa idan mun ce in yayi sallama sai ya tuna misali a ce ruku'u ne ya bari na raka'ar ƙarshe sai da yayi sallama sai ya tuna to ai mun a karatun da ya gabata in a ce yana cikin tahiya sai ya tuna bai ruku'u ba me ya kamata ya yi miƙewa zai yi tsaye sai ya ruku'u sai ya maimaita sujjada biyu sai ya sake komawa zaman tahiya sai ya tahiyarsa sai ya zama abin da ya yi da farko wanda ya manta ruku'u a cikinsa ya zama ƙari a sallah wannan kafin sallama kenan idan kuma sai da ya yi sallama sai ya tuna bai yi ruku'u ba a wannan raka'a ta ƙarshe to a wata fahimtar zai miƙe ne daga yadda ya sallamar sai ya ruku'u zai miƙe ne sai ya ruku'u sai ya sujada biyu bayan nan sai ya zaman tahiya ya sake tahiya sai ya sallama sai malam yake cewa wa alal mazhabi amma fa a tsarin mazhaba kuma ka tarki raka'atin kamila kabar ya bar cikakkiyar raka'a maimakon da ya yi sallama miƙewa zai yi ruku a a miƙewa zai yi raka'a shi ne bambancin fahimta maimakon ruku'u kawai zai ɗauka a a miƙewa zai yi raka'a sabuwa fil tunda ya riga ya yi sallama an samu wannan bambancin fahimtar ne ga wanda ya riga ya yi sallama an gane a kan wanda ya riga ya yi sallama fa ya ati bi raka'atin kamila sai ya zo da raka'a cikakka illa an ya kuna almatruka tashahhudan akhiran aw julusan lahu fayati bihi sai dai idan abin da aka bari din tahiyar karshe ce ko kuma zaman tahiya ne na karshe fayati bihi to wannan sai ya zo da shi saboda shi a kusa yake da wajen sallama e bai yi nisa ba balle a mai da shi raka'a guda sai kawai ya zo da shi nan take kuma dama a zaunan yake ya yi sallama sai ya tuna to shi kenan wannan ya rasa kawai sai ya maimaita shi sai ya zo da shi sai ya sallama wa alaihi sujudu fi hadhihi suwar kulliha duk waɗannan surori da aka ambata akwai sujada a kansa fa hadha tafsilul qawli fi tarkil arkani malai ce wannan shine daki dakin bayani dangane da barin rukuni kun ga malam sai yana cewa fi hadhihi suwar kulliha as-sujud akwai sujada a dukkan surorin bai ce sai ya sujada kaza ba kabli ko ba adi baya faɗan haka saboda yana so ya bar ka sai ya je sai ka an je karshe sai baka ka'ida sai ya baka ka'ida ta yin sujada akan kabli ko ba adi wa yustasna minha idza kana al-matruku takbirat al-ihram malan yace za a toge daga cikin abin da ya gabata idza kana al-matruku takbirat al-ihram idza kana al-matruku takbiratul ihram idan abin da aka bari din nan ya kasance kabbara harama ne fa inna salata waqa'at ghairu mujzi'ah to sallah ta riga ta auku ba ba ba ba ba ingantacciya ba ba ingantacciya fa tu'adu min asliha sai a sake ta daga farkonta inda kabbara harama aka bari ko sai da yazo sallama sai ya tuna shi ba bai kabbara harama ba to a dawa bai sallah ba eh ba za a ce ba za a ce to ya koma ya kabbara harama sai ya zauna ya sallama ba yawa zai gaba ɗaya zai koma baya sallar ba ta yi ba wa amma naqsul wajibi fa in zakarahu qabla al-wusul ila ar-rukn mallan yace amma rajin wajibi aliyu wa amma naqsul wajibi amma mallan yace tauye wajibi fa in zakarahu qabla al-wusul ila ar-rukn idan ya tuna wajibin kafin ya isa zuwa rukuni allazi yalihi wanda yake biye da shi wajaba alaihi ruju'u wajibi ne ya dawo kamar yadda kuka sani a hambaliya akwai bambanci tsakanin rukuni da wajibi mu a malikiya rukuni shine farilla shine wajibi a cikin sallah masu sun bambance rukuni da wajibi da sunna da haka rukunai ga sunan waɗanda misalansu da aka yi magana a kansu su karatun fatiha su gabbara harama karatun fatiha ruku'u sujada dagowa daga ruku'u dagowa daga sujada na sune rukunai wajibai kuma a hambaliya sune kabbara kowace kabbara banda kabbara harama kabbara harama rukuni ce amma duk wata kabbara banda kabbara harama wajibi ce sami Allahu liman hamidahu subhana rabbiyal azim ruku'u subhana rabbiyal a'la sujada tahiyya karatun sura wannan duk a matsayin wajibai suke sai ce amma barin wajibi fa in zakarahu qabla al-wusuli ila rukun idan ya tuna wajibin da ya bari kafin ya kai zuwa ga rukuni alladhi yalihi da ke gaba da shi wajaba alaihi rujo wajibi ne ya dawo kamar yadda aka samu sabani a malikiya wanda yayi a tahiya ta tsakiya sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku wanda ya zo tahiya ta tsakiya kai bai yi ta ba ya yi sujada ta biyu maimakon ya zauna don yin tahiya sai ya rafkana sai ya miƙe sai ya miƙe ittifaƙan a malikiya idan bai rabu da ƙasa ba zai dawo ittifaƙan zai dawo idan ya rabu da ƙasa har ya kai ga ya tsaya to shine aka yi saɓani zai dawo ko ba zai dawo ba abin da ya fi shahara a mazhaba shine ba zai dawo ba ya riga ya miƙe zai ci gaba da tafiya akwai kuma ƙauli na cewa zai dawo to wannan ƙaulin zai dawo ɗin malaman da suka tafi akan cewa ba zai dawo ba da yawa daga cikinsu har ma sun ɓata sallar mai dawowa wanda ya dawo bayan ya tsaya to sallarsa ta ɓaci me yasa saboda bambancin ƙarfin hukunci tsakanin shi abin da aka dawowan da abin da aka bari lokacin da ya miƙe bai yi tahiya ba ita wannan tahiyar sunna ce a malikiya wajibi ce a hambaliya wannan tsayuwar kuma da ya tafi raka'a ta uku rukuni ce a wurin kowa ma rukuni ne a wurin kowa ma don haka wannan tahiyar ko a wajen wanda yake ganin ta sunna ko a wajen wanda yake ganin ta wajibi wato wato kuskure ne a bar rukuni saboda ita ana cikin rukuni a watsar da shi a dawowa suna ko a dawowa wajibi da shi wasu suke ganin duk wanda ma ya bar rukuni ya dawo ya dawo sunna to sallarsa ta ɓaci an gane ko yanzu kamar wannan ne malam yake faɗa idan ya bar wajibi ya rage wajibi sai ya tuna shi kafin ya je rukuni kafin ya je rukuni kun ga malikiya suka ce qabla an yufariqal arda bi yadayhi rukbatayhi kafin ya rabu da ƙasa da hannayensa da gwiwoyinsa to ko ya rabu da ƙasa da hannayensa da gwiwoyinsa in bai tsaya ba ai bai je rukunin ba to shi yasa wannan ibarar tafi tafi ba da gishirin fikihu kafin ya je rukuni don haka duk a matsayin da yake ko ya bar ƙasa da gwiwoyinsa da hannayensa matuƙar bai kai ga tsayuwa ba bai je rukuni ba rukunin da yake biye da wannan aikin ba shi na tsayawa ba wajaba alaihi ruju'u wajibi ne dawo wajibi ne dawo wa in wasala ila rukni alladhi yalihi idan kuma ya kai zuwa ga rukunin da yake biye da shi ya riga ya tsaya lam yarji mutlaqan ba zai dawo ba kwata kwata ita ba kaidi ba zai dawo ba ma'ana sake ba kaidi shine sawa'un ya fara karatu ko bai fara karatu ba ba zai dawo ba ala sahih mala yake bisa zance mai inganci wa ala mazhabi a mazhaba kuma يستثنى التشهد الأول إذا وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة أنا توجي تهي الفرق إذا وصل إلى القيام إذا يكيزوا قد أيوة قبل أن يشرع في القراءة كافين يفعل كراتو فإنه يجوز له الرجوع يا حلت أغريش يداو تدوب أنا أمذهبر ce aka ya halatta ba ce aka mustahabbi bane ba a ce wajibi ne ya dawo ba a ce ba a ce musahabi ba ne ya dawo ma'anar ya halatta shine inda zai dawo din salatu bata bace ba sabanin wata fahimtar ta wasu malaman sabanin wata fahimtar ta wasu malaman cewa me cewa idan idan idan idan ya dawo sallarsa ta bace don an ce ya juzu ma'ana to kenan inda zai dawo din sallarsa bata bace ba an gane? a malam ya ce wal'aula adamun rujo amma abin da ya fi dacewa shine kada ya dawo wa alaihi sujudu sahau fi jami'i hadihi suwar cikin duka waɗannan fiskoki akwai sujadar rafkanuwa a kansa wa in kana tarkun rukuni awai wajibi amdan batalatis salatu amma fa idan rukunin nan ko wajibin nan da ya bari da gangan ne da gangan ne to sallarsa ta ɓaci idan da gangan ne wa amma nuqsanul masnuni malam yace amma rage sunna fa idza taraka masnunan idan ya bar sunna lam tabtul salatuhu sallarsa bata ɓaci ba sallarsa ba ta ɓaci ba, walam yushra a sujudu litarkihi sahwan ba a kuma shar'anta yin sujada don barin sunna da rafkanuwa ba, kamar ɗaga hannu yayin tafiya ruku'u, ko ɗaga hannu yayin ɗaguwa daga ruku'u, ko ɗaura hannu bisa hannu akan ƙirji ko cibiya. barin wannan ba a shar'anta yin sujada don barin wannan ba fa in sajada fala ba'sa amma inda zai yi sujadar saboda hakan to babu laifi walakinahu yuqayyadu bi masnunin kana min azmihi an ya'tiya bihi fatarakahu sahwan sai dai idan zai yi sujadar saboda barinsa to an yi kaidi ya zama sunna ce wanda kana min azmihi an yi ake bihi yana da azamar ya yi fatarakahu sahawan sai ya bari da rafkanwa eh ba sunnar da ba sunnar da dama misali baya yin ta ba ko bai nufin yin ta ba sai bayan ya idar da sallah sai kuma makocin ya ce masa ban ga kana daga hannu a akabbara akabbara akabbara ruku'u ya baka dora hannunka kan kirji ba sai ce masa to ai sai ka yi sujada da rafkanwa a to ai ba rafkanwa bane bai yi ba da bai azamar yi ba amma wanda ya yi azamar yi sai kuma rafkanwa ta sa bai yi ba wannan wannan mas'alar ita ce a cikin waccan mas'ala ta wanda yake sallan nafila sai ya rafkana ya miƙe daga raka'a biyu ya tafi raka'a ta uku a tarawih raka'a biyu yake sai da ya zo raka'a biyun sai ya rafkana sai ya miƙe da ya miƙe ya tafi ta uku sai su suke ganin a to ai dama nafila ana iya jera mata hudu da haka ya jera hudunsa kawai ya yi sallama kenan yayin da kuma jamhurin malamai suke ganin cewa ai biyu ya azamari miƙe wasa zuwa ta uku rafkanuwa ne da haka tun da rafkanuwa ce tana nan a matsayin rafkanuwa bai kamata ya mayar da ita ya yi shawaragin ɓangaro suke cewa kuma ne da shi bai kamata ya yi watsi da shi ba rafkanuwa ce don haka tana nan a yadda take kuma wannan matsalar ce take yin naso ta shiga har maganar mai yin ƙasaru ƙasaru zai yi sai ya sha'afa sai ya miƙe zuwa raka ta uku ya zama rafkanuwa ba zai ce ba bayan ya miƙe ta uku sai ya tuna au ashe ƙasar zai yi sai ce kai ya za dama raka hudu ce a'a ai ta ukun ta zama rakkanwa wasu ma suna ganin idan ya tafi ya ƙaro har biyu ya ɓata ta to da man zada fi salati mithlaha faqad batala salatu duk wanda ya ƙara sallah ninkinta irinta sallarsa ta ɓaci to duk a wannan babin ne cewa ga manufarka kuma sai ka rafkana daga manufarka to dole ka mai da hankali akan manufarka an gane wannan don haka hatta barin sunna idan mutum da saninsa don ya san ya halatta a yi sallar sadalu ya yi sallarsa sadalu shiken da saninsa don ya san ya halatta ya sallarsa ba sai ya ɗaga hannu yayin kabbara ba shi sa bai yi ba shiken wannan ba rafkanuwa ba ce ba don haka ba zai sujada ba wanda kuma rafkana ya sani kuma yana so ya yi amma sai ya rafkana bai yi ba to asali in bai sujada ba ba komai wannan rafkanuwar ba ta kai a mata sujada ba amma idan ya yi kuma, to shi kenan ya kyauta. Wa ammal masnunun ladhi lam yakhtur lahu ala balin amma sunnar da bata tsarsu ma bata tsarsu a burinsa ba eh bata tsarsu a zuciyarsa ba aw kana min adatihi tarkuhu ko kuma daga cikin al'adarsa dama baya yin ta fala yahillu lahu fala yahillu sujudu li tarkihi to sujada ba ta halatta dan barin irin wannan sunna li'annahu la mujiba li hadhihi ziyada li'annahu la mujiba li hadhihi ziyada domin babu abin da zai hukunta yin wannan ƙarin wani ƙari sujada don don don ya bar ya bar daga hannu zai tafi ruku kuma dama baya yi ko bai niyyar zai yi ba don ya zo ya sujada har guda biyu ai yayi yayi wa sallar mummunan kari ba abin da zai sa ya zo da wannan ka har sujada guda biyu akan wannan abu wa amma shaq to sai na uku dama a ziyada ne wa nuqsanu wa shaq wa amma shaq mala yace amma kaga shakka fa in kana ba'da salami idan shakkar ta zo masa ne bayan ya riga da ya sallama lam yultafat ilaihi ba za a waiwaici wannan shakku ba wa kadhalika idza kathrat ash-shukuku la yultafat ilaiha hakan nan idan shakku sun yi yawa to ba za a waiwaici shakku ba idan sun yawaita idan shakku sun yawaita ba za a waiwaice su ya zama wasu wasi kenan ko ya zama mai jiniya wannan matsala ta shakka a cikin sallah ta bambanta da waɗancan matsaloli guda biyu da suka wuce ƙari a cikin sallah ko rage a cikin sallah amma tana da alaƙa da su ƙari a cikin sallah shine ya rafkana ne wajen aikatawa amma fata bayyana lahu annahu zada sai ya bayyana masa cewa ya yi ƙarin to ya samu rudanin ne a lokacin aikatawa amma aikatawan kuma tabbas ne to hakan nan rage ya samu rudani ya samu makuwa lokacin rage amma kuma ta bayyana lahu annahu na kasa min hashai'a sai ta bayyana masu cewa ya rage wani abu haka ziyada ya ƙini ne nukusan yaƙini amma yanzu shakka kuma shine wato faruwar abin gaba ɗayansa faruwar abin gaba ɗayansa ba shi da tabbatar kuma yana iya yiwuwa a ƙari ne yana iya yiwuwa a rage an gane ku shi sana ce muku ya bambanta da ƙari ya bambanta da rage amana da alaƙa da su shakkar a ƙari shakkar a rage to zai iya yiwuwa ya zama yana shakku sujada ko ko wannan sujada yana shakkar cewa ta uku ce ta uku ce ko ta biyu ta uku ce ko ta biyu to kaga shakka ne a ƙari ko kuma yana shakka ta ɗaya ce ko ta biyu kaga shakka ne a rage an gane wasan da mutum zai sujada samun sujada da ake tsawaita ta yakan same ni a sallah idan na tsawaita sujada to wani lokaci in ban mai da hankali ba sosai to zan zo na rude cewa ta farko ce ko ta biyu wannan shakka ne a rage kamar yadda ake samun shakka a ƙari to mutumin da ya samu shakku in a rawar rako'i ne ta hudu ce ko ta biyar a sallar azhar shakka ne a ƙari ta biyu ce ko ta uku a sallar asuba shakka ne a ƙari idan ya samu shakku ta uku ce ko ta hudu a sallar azhar shakka ne a rage wa in lam yakun kadhalika idan ba haka bane ba cikin abin da malamin ambata guda biyu a baya ba wai bayan yayi sallama ya tuna ba ba kuma shakkun ya aure shi bane fa shakku in ma fi ziyadatin aw nuqsani to shakka ko dai ta zo maka a ƙari ko ta zo maka a rage fa shakku fi ziyadati rukunin aw wajibin في غير المحل الذي هو فيه لا يسجد له ما لا يتي شك في زيادة ركن في زيادة ركن شك أقار الركن هو شك أقار واجبي في غير المحل الذي هو فيه أقولن دا با أوجن يكبا لا يسجد له بذي مسا بذي مسا سجدا با بذي مسا سجدا با معناه آه sai da ya zo tahiya sai da ya zo tahiya ya yayi yayi yayi tahiyarsa sai zo yana shakka cewa ko fatiha ya karanta ko fatiha ya karanta da kai ba shi da cikakkun fatiha ya karanta to ba zai wuce wannan shakkar ba ya zo da shakka a gurbin da ba nata ba ya zo da shakka a gurbin da ba nata ba to duk lokacin da mutum ya samu shakka a cikin sallah kuma shakkar rukuni ko shakkar wajibi kuma a wurin da ba ba gurin da ake tsammanin faruwar wannan abun bane to ba zai wuce shi ba ko a karatun sura sai zo yana shakka ko ta ya karanta sai da ya kabbara ruku sai ke tunani in shi ko ta ya yayi ne a wajen ne ko me ba zai wayoce shi to da ba gurbin bane asali wa amma shakku fi ziyada waqta fi'liha amma shakka a ƙari waqta fi'liha lokacin aikata wannan ƙarin wa yusjadu lahu to ana mai sujada idan a gurbin ne kamar sujada a gurbin sujada sai tunanin uku yayi sai shakka ta zo masa uku yayi ko ruku'u ya yi su ruku'u ya ɗago to yana cikin ruku'un sai yake tunanin an yanki ba ya ɗago ya dawo na biyu bane kuwa sai yake samun shakka an yi ruku'un nan ba na biyu ya zo yake ba ko fatiha sai je kare ta sai yake tunanin a'a shi fatiha nan kan ba ya karanta ta ba maimakon sura ne ya yi ina jin na sake kuma dubi mai ta fatiha kamar ɗazuma na yi fatiha nan a gurbinta to wannan shakka na ƙari zai mai sujada wa amma shakku fi naqsil arkani fakatar fakatarkiha amma shakka a ragin rukuni to kamar barin sa ne wa shakku fi tarkil wajibi la yujibu sujud amma shakka a barin wajibi baya wajabta sujada shakka a barin wajibi baya wajabta sujada misalin karatun sura sai da yana sujjada sai yake tunanin ni an yi raka ana na karanta mata sura ko ban yi karatun sura ba ko yana tsaye raka'a ta uku sai ke tunanin ni an yi na tahiya kuwa ko ban yi tahiya ba to malam ya ce shakka a barin wajibi ku bambance tsakanin yaƙinin barin da kuma shakkar barin yaƙinin barin mun karanta a baya akwai sujjada amma shakkar barin mala ya ce babu sujada a kai wancan kuma shakka a barin rukuni a ragin rukuni kamar barinsa ne saboda in dai rukuni ne ka samu shakku to dole ka dawo ka sami yaƙini a kansa in yana shakkun cewa an ya karanta fatiha kuwa yana cikin karatun sura shi shakka ta zo masa kai an ya kushi daga kabbara ba sura nan ya ɗauka ba bai yi fatiha ba ba ka tarkiha to kawai ɗauka bai yi fatiha ba ya dawo ya karanta sai samu yaƙini a kanta in dai rukuni ne wajibi ne ba san me sa kai tambayar ba eh ba rukuni ba ne a ga Allah ku bar wannan zancen ai ina gaya muku cewa a hambaliya sun san da muka fara karatun na gaya muku na kirgo muku wajiban a hambaliya na ba ku misalan wajiban har da karatun sura na yi haka ne saboda in mun tashi buga misalai na wajibai kawai ɗauka za mu dinga yi muna misali da shi na ina ginawa akan karatun malam ne eh idan ka mana malikiya malikiya an za mu kawo ta muna buga misali da ita ne kawai وإذا حصل له الشك بنى على اليقين وهو الأقل إذا شك تفار مسا تسي جنا أكن يقيني وهو الأقل شيني ما في كرنشي to shi yasa rukuni ba zai faɗi ba yawwa in adadin raka'a ne ya zo yana shakka ta uku ce ko ta hudu bana alal aqal sai mai da ita uku sai ya sake zuwa da raka'a ta hudu sai ya zo da raka'a ta hudu tasawa indahu al-amrani aw ghalaba ahaduhuma al'amuran guda biyu sun daidaita a shakkarsa da hudun da uku duka sun daidaita ya kasa rinjayarwa aw ghalaba ahaduhuma ko kuma dai a cikin su yayi rinjaye yana jin cewa ta hudu ce ya fi rinjayar da cewa ta hudu ce ko ya fi rinjaya da ta uku ce, imaman kana au gairahu, shi liman ne ko wani liman ne mai sallah shi kaɗai, hadal mazhab. Mala ya ce wannan shi ne wadda mazhaba take a kai, inda ya samu shakka ya gina a kan yi Amma me, a karkace mutum karanta mun ji. a'a a'a to kuskure ne imaman kana aw ghayruhu wa an ahmada wata riwaya kuma daga imamu ahmad yabni ala al-yaqini illa idza kana indahu ghalabatu dhanni zai gina ne akan yaqini wato lokacin da al'amuran biyu suka daidaita a zuciyarsa sai dai in kana inda hu idan kana inda hu galabatu zanni sai dai idan ya zama akwai rinjayen zato wa ya akuzu bi galabatu zannihi to sai ya riko da rinjayen zato haka idan ya rinjaye masa raka'a ta hudu ce yana da ɗan wasu ƙara'in ɗinsa da yake ganin cewa raka'a ta hudu ce to sai ya gina akan ta hudun ce amma zai sujada idan ya rinjaya masa cewa ta uku ce to sai ya gina akan ta uku ce kawo ta hudu idan bai samu rinjaye ba to sai ya gina akan mafi karanci kenan halayen guda uku ne ko dai ya zama bai samu rinjaye ba sai ya gina akan mafi karanci ko ya zama ya samu rinjaye amma rinjayen na mafi karancin ne sai ya gina a kansa ko kuma ya zama ya samu rinjaye amma rinjayen na mafi yawan ne sai ya gina a kansa haka ya zo a wata riwaya daga imam ahmad wa hadha alqawlu huwa alladhi tadullu alayhi an-nusus ash-shar'iyya malam yace wannan zancen kuma na imam ahmad wannan riwayar ita ce wadda nassosi na shari'a suke nuna suke nuni a kansa wadda kuma shi ne na ga shekul islam taimiyya ya rinjayar a kansa cewa wadda ya samu shakka a cikin sallah to ko dai ya zama ba zai iya taharri ba ko ya zama zai iya taharri idan ba zai iya taharri ba ba zai iya kirdado ba bai samu galabatu zanni ba ya gina akan yaƙini ne nan ce a gina akan yaƙini an gane mai ake malamai suke nufi ko yawwa ya gina akan yaƙini shine ya gina akan mafi karanci idan kuma zai iya taharri zai iya kirda don ya samu rinjaye zato mai rinjaye to ya gina akan zato mai rinjaye akwai littafin shekul islam taimiyya a hakamu sujudu sahawi haka dan dan karamin littafi ne yana da muhimmanci sosai a wannan babin sujudar rafkanwa ɗalibin ilimi idan ya samu dama ya karance shi zai samu waraka sosai da sosai a abin da ya shafi rukunwa. Kam sujudu sahawi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa hadhi asbabu sujudu sahawi waɗannan su ne sabubba na sujudar rafkanwa wa tafasiluha la yashiddu anha shay'un wa tafasiluha da bayanansu daki-daki da bayananta daki-daki la ya shuddu an ha shay'un babu wani abu wanda baya ciki shazza ya shuddu shuzuzan shazan yawa an ce shaz me ake nufi abu yawa abin da ya ware ya zama daban wannan ba islahi malaman hadisi ba kenan ba yawa abin da ya ware ya zama daban da aka ce la ya shuzzu an ha shay'un ha me kenan ake nufi ba abin da ya fita ba abin da aka ware komai da ake bukata ya shigo ciki wa haisu wajaba alaihi sujudu sahwi mala yace lokacin da sujudar rafkanwa ta wajaba akan mai sallah khuyyira baina sujudihi qabla salami aw ba'dahu an bashi zabi ko ya sujada kafin sallama ko bayan sallama walakin afdala sai dai abin da ya fi falala an ya kuna ƙablar salami ya zama sujada sa kafin sallama ne illa idza kana an naqsin sai dai idan ragi ne yayi fal afdalu ba'da salami ha eh karatun ya kare anaku wahaba ok to ikon Allah to gashi anan kuma walakin al-afdala an yakuna dama kuma wannan maganar da da barin ta ma shi yafi wato a mazhabar hanbaliya dukkan sujada kabli ne sai dai gurin da aka samu manzon sallama yayi ba'adi wurin da aka samu nan salama ya yi ba'adi shi ne gurin da ya yi sallama a raka'a biyu aka tunatar da shi sai ya yi mi sai ya dawo sai ya ƙaro raka a biyu ya yi sallama sai ya yi ba'adi imamu ahmad ya ce to irin wannan wajen shine ake masa ba'adi amma in ba haka ba duka sallama kabli ne shi yasa batun sujada kafin sallama ko bayan sallama a babu wani babu wani wato takalluf a cikinsa babu wani takalluf a cikinsa wayin kana na malikiya ya fi tsafta na malikiya ya fi tsafta kuma ya fi ya fi dacewa da da ƙa'ida, domin a malikiya wanda ya yi ragi zai yi ƙable, wanda ya yi ƙari zai yi bashi. Kuma idan ka duba za ka ga abin da nake nufi da dacewarsa da ƙa'ida shi ne idan aka yi wa sallah ragi, idan aka yi wa sallah ragi, sai aka zo aka yi sujada a cikinta kafin a yi sallama. ai kaga tawaya tawaya a cikin ta ya faru tauye ta aka yi wani abu aka cire mata to kaga idan an yi gyaranta a cikin ta kafin ai sallama an cike gurbi amma idan aka yi wa sallah ƙari idan aka yi wa sallah ƙari ta gama cika kuma yanzu ga wani bakon abu an shigar mata kuma gyaran nata ma kuma a sake yinsa a cikinta ta yawwa to kaga ya fi dacewa a ce in ƙari aka yi mata to a sallama a gyara in ragi aka yi mata to a gyara kaga ya fi dacewa da ƙa'ida tsarin malikiya to amma a hambaliya ba haka ba ne hambaliya duka kafin sallama ne da akwai wasu baituka da na haddace fahimta wanda za su iya zuwa ba yanzu a kan wannan ikhtalafat a immatul mazahibi fi mawdi'i sujudi bi maratibi nu'manuhum ba'da salami yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmadu to dai shike nan dai ana ɗauko hanya in kun tashi nema ku ɗaliban ilimi ne za ku iya samuwa to wannan idan ka bi wannan abiya ɗin za su nuna maka matsayar kaga nu'manu ba'da salami yasu nu'man shine abu hanifa ba shi ba addini gaba ɗaya wa shafi'i qawluhu imamu shafi'i kaga shi kuma me yawwa eh wa Ahmadu menene Imam Ahmad ne wa Malikun fassala fil nuqsani ba su zo yadda ya kamata ba an shamiyar kuka a kansu an shamiyar kuka a kansu amma dai abin da suke abin da suka kunsa na ilimi shine a hanafiya ba'adi ake yi shafi'iya kabli ake yi hambaliya ƙabli ne in ban da gurin da annabi salama ya ba'adi sai ai ba'adi malikiya kuma fassalafin nuqsani qablu eh malikiya kuma sun yi tafsili idan ragi ne kafin sallama ne idan kuma ƙari ne bayan sallama ne ina tuna lokacin da na haddace a biya din na dan san matsala ne a biya din sai na samu na ƙarshe ƙarshen ya kari e sai zama sha'awar su ta ragu a zuciyata abin da ya faru kenan gaskiya ba na mantawa wajen wa malikun fasalafin nukusani kablu wa ba'adu zaidu yasjudu haka dai wani abu mai kama da haka sai na ji bai mun ba larabcin bai zauna mun ba kuma wazanin baitin bai zauna mun ba to wannan kuma yana yana hana yana ragewa wake armashi amma za mu nema insha Allah sai sai mu abunan ko musamman yanzu lokacin intanet ɗin nan kaga da lokacin lokacin littafi ne to yadda ka samu abu ka ce za ka binciko ƙarshe sai ka sha wahala da yawa kuma mu malalata ne amma yanzu a intanet za ka iya samu sahihin hakikanin tarkibinsa su'alun ma hukumu sujudu ala ha'ili me hukuncin sujada akan akan shamaki ha'il wani abu wanda zai shiga tsakanin gabar sujada da ƙasa asalin sujada a ƙasa ne yanzu me hukuncin yin sujada akan wani abu wanda ya sha makance tsakanin gaban sujada da ƙasa as-sujudu ala ha'ilin salatatu anwa'i malam yace sujada akan shamaki kala uku ne mamnu'un wa ja'izun wa makruhun wanda aka hana da wanda ya halatta da makaruhi fal mamnu'u idza ja'ala ba'd a'dha'i sujudihi ala ba'd wanda aka hana shi ne idan ya sanya babu a ba'i su judihi ala ba'adin wani sashe na gaban sujadarsa a kan sashe, ta an yaji ala ya daihi ala ihdahuma kamar ya ɗora ka an yaji ala ya daihi au ihdahuma ala rukubataihi kamar ya ɗora hannayensa guda biyu ko kuma hannaye ko kuma ɗaya daga cikinsu ala rukubatayhi akan gwiwoyinsa maimakon ya ajiye su a ƙasa yayin da mutum zai yi sujada ko ku sawwara abin da malam yake faɗa kar a ɗauki maganar da ake yanzu a nan ta goshi kaɗai ba goshi kaɗai ba sujada gaɓɓai bakwai na sujada ba goshi ne kaɗai sujada ba goshi da hanci kama gaba ɗaya ne to gaɓɓai bakwai ne sujada da kuka riga kuka san su To idan ana magana akan as-sujudu ala ha'il, ana magana akan dukkan gaban. To kowace gaba daga ciki idan bata samu abin da ake bukata ba to an samu rage a sujadar. Don sujadar gaba ɗayanta ne gaɓɓai bakwai. To an hana ya ɗora hannayensa guda biyu ko hannunsa ɗaya ala rukubataihi akan gwiwoyinsa. Sai zama maimakon wannan ɗinsa a maimakon hannayensu su dafa ƙasa irin yadda sujada take a sai ya zama hannayen suna suna gwiwarsa aw yasjuda bi jabhatihi ala yadayhi ko kuma ya yi sujada da goshinsa akan hannayensa ya tara hannayen biyu sai ɗora goshi a kai kaga anan hannayen su sun taɓa ƙasa amma goshin kuma bai taɓa ƙasa ba aw ya ba ihdar jilayhi ala al-ukhra ko kuma ya ɗora ɗayan ƙafafunsa biyu akan ɗaya ya sujada sai ya ɗauko ta dama sai ya ɗora ta akan hagu kaga ta hagun ita ta yi sujada amma ta daman ba ta yi ba fa hadha ghairu ja'iz wannan bai halatta ba wa huwa mubtilun lisalati kuma yana ɓata sallah saboda gaban ba sujada ba ta cika ba wa in kana a malikiya Allah ya musu rahama suna ganin cewa matuƙar goshi ya taɓa ƙasa, to sujada ta yiwu, sai dai a samu tawayar lada amma ba ɓacin sallah ba, sujada ta yiwu. Li'anna sujuda alal a'dha'i sab'a rukun, kun ji ko? Mala yace domin sujada akan akan akan gaban nan bakwai rukuni ne, ba akan goshi kaɗai ba. akan gabbai bakwai dukkan su rukuni ne to kaga idza ikhtalla minha udun ikhtalla ruknun wa fi hadhihi alhal tarka wa fi hadhihi alhal taraka minha dhalika al'udhu wa sara al-hukm lil'udhu as-sajid wa fi hadhihi alhal taraka minha ذلك العضو a cikin a cikin okay wa fi hadhihi alhal a wannan halin da aka yi bayani a baya ko wanda ya dora hannu akan gwiwa ko wanda ya dora goshi akan hannayensa ko wanda ya dora kafa daya akan daya a wannan halin taraka min hadhalika to ya bar wannan rukun eh fataraka min hadhalika al'udhu ya bar wannan gabar a cikin sujadarsa wa sara al-hukmu lil udhu sajid sai ya zama hukuncin kawai ya ta'allaka ne da gabar da ta yi sujadar wato sai ya zama sai ya zama gabar da gabar da da ta taba ƙasa ita ce kadai hukuncin sujada ya haukanta wacce ba taba ƙasa ba hukunci bai haukanta ba don haka wacce hukunci bai haukanta ba kuma tana da alaka da wannan rukuninsa ya ɓaci wa ammal ha'ilul makruh amma a shamaki wanda yake na makaruhi fa an yasjuda ala thawbihi almutasil bihi shine yayi sujada akan tufafinsa wanda yake a damfare da shi wanda yake hada da shi aw imamatihi ko rawaninsa min gaida uzur ba tare da uzuri ba tufafin da ke jikinsa rigarsa misali sai ya ɗauko rigar sai ya ajiye ta sai ya sa goshinsa a kanta rigar da ke jikinsa ko babban riga ce sai ya haɗa hannayen babban rigar sai su ce da a kansu ba da wani uzuri ba ko kuma ya tsora hannayensa a kai ya taro rigar sai ya sai ya dafa sai ya dafa hannayensa akan tufafin sai ya sujada sai ya zama hannayen suna kan tufafin tufafin kuma yana jikinsa a bambanta batun tufafin da yake jikinsa ko rawaninsa amma ba tare da uzuri ba idan uzuri ne wurin tsakuwa ne ko rana ne ta sa ya haka to wani akwai uzuri shi ne ranar kasan da yake 'yan kasuwa suna da misali sosai ana hada-hada zai ba a fita da wuri ba ga ji aka zama kan kwalta maganin mutum a yi gaje wanne eh ba za shi ba zancen babu uzuri ba shi sai dai larura ba uzuri ba sai dai larura larura larura uzuri ya fi larura faɗi uzuri ya fi larura faɗi larura wani al'amari ne wanda to kwata-kwata sai dai ba zai yiwu ba in ba haka aka yi uzuri kuma zai iya yiwuwa sai dai kawai za a ɗan wahala shi ne uzuri in ya zama in ya zama cewa in har bai yi haka ba to kwata kwata sallar ce ba za ta yi ba ya zama larura amma in ya zama zai iya yi amma idan in an yi zai ce kai yau gaskiya to kaga zama uzuri daban ne daban ne to ba abin da yake taba wajibi ba abin da yake taba wajibi ko rukuni ko farilla sai larura eh وأما الجائز فإذا كان لعذر أما وان دي حالتا كما شيني كما ريدا ما أكون عذر أو كان الحائل غير متصل وكما شامك غير متصل بالإنسان با أجيكم متين يتبع شامك با أجيكم متين يتبع to ku ji abin da malam yace sai ce fa da khala fi zalika salatu ala jami'il furushil mubaha to da wannan ne kuma ya halatta yin sallah akan duk shimfiɗa da ta halatta yi sallah akan ta saboda ba jikinka ta kyau haka kafet ne taburma ne duka abin da za a shimfiɗa ya sallah a kansa wanda ya halatta to ya halatta ya sallah shi ma ha'il ne shi ma zai sha makance ƙasa da mai daga ban sujada amma tun da ba a jikinka wannan shamakin yake ba to shi kenan sai ya halatta a'a kamar yaya a'a ja'i eh shi ne ba haka ne eh to ya zai zama musta'abi eh to kishi yasa shi ne musta'abi eh mafhumul ma shine nake kishiyar ai kishiyar jaizi jaizi ne kishiyar jaizi jaizi ne na'am Udiri dan a ga shi kuwa kamancin suna faɗa Udiri a amu Udiri a amu shi udiri bukata ce duk wata bukata ana ce mata udiri wannan bukatar sawa'un rasa ta zai cutar da kai ko ba zai cutar da kai ba in dai ranka yana so ya zama uzuri amma larura yanzu misali masu shan ruwa da azumi ai ba a ce musu ahlul darura ba sai aka ce musu ahlul azab masu uzuri saboda yanzu matafiyi matafiyi zai iya azumi ko ba zai iya azumi ba zai iya azumi shi yasa ba a ce ba a ce tafiyarsa larura ba sai aka ce uzuri sai aka ce uzuri to wanda wanda bukatar da mutum ko ya rasa ta ba zai cutu ba wannan tana ɗaukan ma'anar uzuri kamar yadda larura ma tana ɗaukar ma'anar uzuri amma ba a cewa larura sai akan bukatar ta da rasa ta zai cutar sai akan bukatar da rasa ta zai cutar ake cewa larura shi ne bambancin su sai ka kenan dukkan larura uzuri ne a dukkan uzuri dukkan larura uzuri ne amma ba dukkan uzuri ne larura ba dukkan larura uzuri ne amma ba dukkan uzuri ne larura ba bambancin kuma uzuri daidai yake da haja a wani a wata ibara zai iya ɗara haja a wata ibara eh domin kamar yadda malaman makasu da shari'a suka kasa suka kasa zaruriyat da kuma tahajiyat da tahsiniyat to za ka samu cewa uduri yana cikin hajiyat amma hajiyat kuma za ka same su maratibu to zai zama haja haja kawai wata bukata ce da mutum yake da ita ko ka ce haja bukata ce wacce har har waɗansu abubuwa umur ijabiya shi uzuri haja ce amma cikin umur salbiya wal'ala ta haka ya fito yawa in an ce uzuri bukata ce wacce za ta hana mutum aikatawa in an ce haja kuma ya hada da bukatar da za ta saka mutum aikatawa so bukata tana cikin haja tana cikin umur ijabiya uzuri yana cikin umur salbiya nawa muke da lokacin mu ta lokaci ba za mu da yin karatu na gaba ba sai maƙul daga wannan gabar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum